الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أكو غوتا أكو شكرا تدبو ليلة لريهدو da talatin da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu an-nisa yau shine darasinmu na uku a cikin sura din mai albarka satin da ya wuce idan ba ku manta ba mun tsaya ne akan daidai aya ta goma yau za mu tashi akan aya ta sha ɗaya kuma aya ɗaya za mu karanta yau a cikin tafsirin insha Allah ta'ala ita ce faɗin sayusi kumullahu fi auladikum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث na'am فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
imam abu dawud da imam tirmidhi da imam hakim sun fidda hadisi ingantacce a cikin littattafansu imam tirmidhi ya ce hadisi ne hasanun sahih imam hakim ya ce sahihun ala shartu shaykhain sababin saukan wannan aya din shine akwai wani mutum da ake ce da shi sa'ad bin rabi' sa'ad ibn rabi' shine yayi shahada a yakin Uhud ya bar mata ɗaya da kuma ‘ya'ya biyu mata da kuma ɗan uwansa ɗaya yau fa lissafi za mu yi karatun namu shi yasa na ce aya ɗaya za mu yi yawwa don da rabon gado ne ya mutu ya yi shahada ya bar matarsa da kuma ‘ya'yansa mata biyu ‘ya'ya mata yawwa da kuma ɗan uwansa shi ɗan uwansa shi ne babban wannan ‘ya'ya mata biyun kenan haka ne? kawai sai je ɗebe dukiyar gabaki ɗaya duka ya ce ɗan uwansa ne ya shahada ya kwashe kuɗi ya kwashe dukiya gaba ɗaya ita matarsa matarsa da ibn rabi'a kenan sai ta ɗebi waɗannan yara 'yan mata guda biyu marayu ta kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullah ya manzan Allah ina hataini ibnata sa'ad waɗannan yara mata guda biyu 'ya'yan sa'ad ne kuma wa inna sa'adan qutila yawma uhudin shahidan shi kuma sa'ad an kashe shi ranar yakin uhud ya yi shahada na'am ba a ji ko malam kaga ba a ji ta ce amma wa inna ammahuma a kaza malahuma baffansu ya ɗebe dukiyar gaba ɗaya baffansu ya ɗebe mai ya kwashe dukiyar duka ta ce kuma ba za su yi aure ba sai da kuɗi ta ce zan yi musu aure amma ba kuɗi tun a wancan lokacin fa kaga wannan yana nuna cewa shi aure sai da kuɗi kenan ta ce wala tanki hani illa bi mal babu aure ya rasulullahi ba za su aure ba sai da kuɗi yayi sai manzo Allah yake cewa to irji'i ki koma gida fala Allah sayaqdi fi dhalik wataƙila Allah zai yi wani hukunci akan wannan tana tafiya sai Allah ya saukar da ayar yusikumullahu fi auladikum Allah ya nemi ku wasiya dangane da 'ya'yanku mana ya ahadi ilaikum wa yufrid alaikum fi auladikum fi amri auladikum idza mittum Allah yana farlanta muku idan kun mutu dangane da 'ya'yanku lizzakari mislu hazzil unsayaini ana yin rabon ne kamar haka namiji yana da kasan mata biyu din namiji yana da kaso na mata biyu lizzakari mislu hazil unsayain kamar idan an bawa mace dubu hamsin to a raban gado namiji sai a bashi dubu ɗari haka Allah ya raba haka ya ga dama fa'in kunna nisa'an faukas natain idan waɗanda za su ci gadon mata ne guda biyu wannan faukaɗin malamai suna cewa sila ce an gane kamar yadda Allah can yake cewa fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kull banan fadribu fawqal a'naq ba ana nufin ku sare saman wuya bane ana nufin mai ku sare wuya ko da haka wannan focus na taini ana nufin idan idan akwai mata ne guda biyu ko sama da biyu falahunna thulutha ma tarak mutum ne ya mutu to za mu fara rabon ko mutum ne ya mutu ya bar ‘ya'ya mata biyu ko isama to za a kasa dukiyar a ba su sulusa 2 over 3 kenan a kasa dukiyar kashe uku to sai a ba su me yawwa wa in kanat wahida idan kuma ɗaya ce mutum ya mutu ya bar mace ɗaya a ya bar ma ya bar ya ɗaya mai gadansa yanzu anan muna tafiya uba ne ya mutu ya bar yara mata biyu kaji abin da za a ba su idan kuma ya ɗaya ce rak ya mutu ya bari cikin ƴaƴansa wa in kanat wahidata wahidatan falaha an-nisf za a ba ta rabin dukiya idan mutum ya mutu ya bar ya mace kwaya ɗaya za ta ci rabin dukiyarsa ne gaba ɗaya dukiyar za a raba ta gida biyu gaba ɗaya rabi duka na yar ne rabi kuma kwaji bayanin daga baya wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kare lahu walad Allah ce wali abawaihi ana nufin li'abawayil mayyit kenan wannan wani ne ya mutu sai ya bar uwa da uba nan uwa da uban su ne rayayyu mataccen shine ɗa wali abawaihi idan mutum ya mutu ya bar da mama da baba wannan kinaya ne an gairi mazkur an gane ko kenan kamar za a raba gado ne da ya mutu ya bar da uba da uwa to li kulli wahidin minhum sudusu kowane ɗaya daga cikin su uwa uba kowane ɗaya daga cikin su za a bashi 1 over 6 kun gane kamar a ce yanzu idan ka rasu ka bar babanka da mamanka to babanka da mamanka suna da ɗaya bisa shida ne cikin dukiyarka sai an kasa dukiyarka kashi shida to sai a ba su kashi ɗaya amma fa in kana lahu walad in kana da ɗa barin haɗe zancen mutum ne ya mutu ya bar babansa da mamansa da ɗa ko ‘ya'ya uwa da uba kowannensu guda ɗaya zai ci ɗaya bisa shida ne a cikin dukiyar ɗansu da ya mutu idan ɗan yana da ɗa ko kenan idan idan su ɗin uwa da uban suna da jika kenan yawwa to in kana lahu walad ay anna al-aba wal umma yakunu li kulli wahidin minhuma سدس الميراث عند وجود الولد in dai an samu ɗa to ƙaddara babu ɗa shi ma ɗan ya mutu to in akwai ɗan ɗa ma jika ma ma'ana jikan mamacin fa ba jikan yawa ba jika ba ta tabakunan su baki ba ta tabakunan su kenan ake nufi in kana lahu waladun idan yana da ɗa babansa zai ci ɗaya bisa shida bis da kuɗin a cikin kuɗin da ya mutu ya bari to kaddara shi ɗin ma ɗan nasa ya mutu to amma ɗan nasa ɗan mamacin kenan nake nufi ɗan ya mutu to ɗan mamacin ma yana da ɗa kenan kenan shi mamacin yana da jika to har yanzu jikan nan shi ma zai iya cin wani abu a gurin kakansa tunda ubansa ya mutu ban sani ko kuna ganewa to ina cewa ku ku taho mu taho a hankali ne dan ni dan ma kan nazo na rikice yawa sai sai ku taimaka mun ko ba ka bane sai a hankali shi yasa na dauki aya daya yawa in kana yace wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad to fa in lam yakul lahu waladun idan shi mamacin kuma bai da dafa wa warisahu abawahu kuma da babansa da mamansa za su ci gadansa kenan ya mutu bai da ɗa amma yana da uwa yana da uba fali ummihi sulusu fali ummihi as-sulus uwar mahaifiyar kenan za ta ɗauki nawa ɗaya bisa uku yan ta samu ci gaba ko ci baya da tunda akwai ɗa ya rage mata ƙarfi an ba ta sudusi ɗaya bisa shida one over six to amma yanzu tun da babu ɗa za ta samu nawa za ta ƙara gaba za ta samu ɗaya bisa ukun dukiyar kenan samuwar samun jika a wajen kaka matsala ne in an mutu kenan ko ba gaba ne kaga idan babu jikan za ta ci da yawa kenan yawa bali ummihi as-sulus uwa tana da wato ɗaya bisa nawa ɗaya bisa uku kenan fa'in kana lahu ikhwatun shi dai mamacin har yanzu akansa muke tafiya idan kuma yana da ‘yan uwa fa shi mamacin kamar yana da ƙani yana da yaya wa da ƙani nan su ake nufi ikhwa kenan su biyu ko su uku kuma ‘yan uwan nan zukuran au inasa ko maza ko mata kenan mamaci ne ya mutu yana da ‘yan uwa yana da yayye maza yana da ƙanne mata ko yana da yayye maza da, da, da, da mata da ƙanne maza da mata shine fa in kana laho ikhwatun fali ummihi sudus ko ita uwar tana da nawa kenan za ta samu one over six yawa saboda shi yana da me yana da yan uwa kenan nan kuma duk uwa za ta dada komawa ina za ta goma can kenan um, to barin tambaye ku yanzu wannan yan uwan mamacin su kuma me din wannan uwan ne kamar yayanta ne kenan ai ko ba ka bane yawwa kai kai kuma tsiyarka kenan la ilaha illallah ku yi hakuri ku bari mu kammala tukunna ka ji wai cewa yake wai ko ba musulmi ba ko ba musulmi ba kai hakuri insha Allah duk abin da ka tambaya za a zo a bayani ya hakuri ka ji ai kai yanzu gaba ɗaya baka tuno komai sai ka tuno arna duk araban da muke gaba ɗaya sai ka tuno arne ko za mu zo mu yi bayani akan ya musulmi ko arne zai ci gado ko bai zai ci gado ba kai subhanallahi fa in kana lahu ikhwatun idan yana da yan uwa su biyu ko su uku ko sama da haka to fali ummi sudus uwar tana da ɗaya bisa nawa shida kenan one over six kun fahimci wannan ko to wannan sai anan sai zama wal baqi yakunu lil abi kenan anan gurin da ba a yi magana uba ba fa to sauran gaba ɗaya na uba ne eh shi uba zai ci baki ma'ana zai ci saura kenan wal baqi yakunu lil abi sauran dukiyar uba ne zai ci in kana ma'aha wato abun mana idan idan shi mamacin yana da uba kenan ai ana nufin abul mayyiti kenan to a nan gurin akwai wata matsala matsalar ita ce wanda ya kamata mu fara gane ta tun yanzu duk lokacin da mutum ya mutu ya bar 'yan uwansa yayye ko kanne tare da uba kun fahimci wannan lokacin da mutum ya mutu ya bar yan uwa yayye ko kanne kuma akwai uba to uban nan fa yana hana su cin gado uban yana hana su cin gado ku rike wannan magana za mu zo kanta nan gaba kaɗan insha Allah yau ku rike wannan yana da kyau um, ya ce fa'in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus to anan gurin in kun lura ku duba aya sosai yace ikhwatun yana da yan uwa yanzu anan a tunaninka yan uwa kamar guda nawa kenan na'am a daga nawa suke farawa nake ne biyu za a ce da su ikhwa daga uku zuwa sama ko to akwai sabanin malamai wasu suka ce ikhwa din ana nufin daga uku ne wasu kuma suka ce daga biyu ne suka ce wanda suka ce daga uku suka ce ai jam'i yana farawa ne daga nawa a daga uku suka ce idan biyu ne zai ce ikhwatani haka haka wannan wannan wannan haka suka faɗa wasu kuma suka ce a'a biyu din ma jam'i ne kun gane wala yuqalu lil ithnaini ikhwa wala yuqalu lil ithnaini ikhwa abdullahi dan abbas yake cewa لا يحجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس ‘yan uwa ‘yan uwa na mamaci yayye ko kanne ba sa tsare uwa daga cin ɗaya bisa uku su mayar da ita ta rinka cin ɗaya bisa shida illa an ya kunu salasatan sai in sun zama su su uku ne Abdullahi dan Abbas shi a ra'ayinsa kaga a can gurin da mun ce za ta ci nawa ɗaya bisa uku sai kuma Allah ya ce idan shi mamacin yana da ‘yan uwa za ta ci ɗaya bisa nawa shida to a ra'ayin Abdullahi dan Abbas ba ‘yan uwan nan dole sai in daga uku ne idan mutum ya mutu ya bar dangi ya bar yayye ko kanne in dai ba su kai uku ba to ba za su canja gadon uwarsa ba tana nan akan ɗaya bisa ukunta in ji abdullahi dan abbas to amma wannan ra'ayi nasa ne shi kadai kamar yadda malamai suka faɗa allah musu rahama ya ce li'anna allaha ta'ala ƙala saboda shi wato dalilin abdullahi dan abbas allah ya ce fa in kana lahu ikhwatun idan mamacin yana da dangi yan uwa ya ce yan uwa ba a cewa yan uwa idan mutum biyu ne ya ce mutum uku ne isama shi ne uwa in ji abdullahi dan abbas allah ya masa rahma to amma wasu malaman suka ce a ai akwai ismul jam'i ismul jam'i yana iya hawa kan mutum biyu ma sunan jam'i ake ce da shi a larabci ismul jam'i mutum biyu ma akan ce musu ikhwa an gane ko to me ma jam'i din abin da ake nufi da jam'i ai ka haɗo wancan abin da wannan ne ka haɗa ba shine jam'i ba to ɗaya ɗaya in ka haɗa su ba sun yi jam'i ba to shine su kuma yi shahadin su suka ce daman ai aljam'u shine dammu shay'in ila shay'in kuma wannan abun mawjudun fil isnaini akwai shi a cikin abu guda biyu in ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ba ka jamma su guri guda ba da aka jam'i ne shi ma kamar yadda Allah ya ce kad sagat qulubukuma kad sagat qulubukuma kaga anan bai ce kalba kuma ba bai ce kalba kuma ba zakara alqalba bi lafzil jam'i an gane ko kuma amma ana nufin guda biyu ne yanzu anan qulubukuma bai ce kalba kuma ba ulubu kuma jam'i ne kalba kuma kuma tasniya ne kuma amma yana nufin bi ne amma ya yi amfani da jam'i ashe za a iya amfani da jam'i din daga biyu ma a iya yin jam'i akai wannan dai shine sabanin malamai ne wanda insha Allah ta'ala za mu zo kan shi nan gaba kaɗan insha Allah sai Allah ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin min ba'di wasiya bayan wasiya yusi biha da shi mamacin zai yi wasiya abin da ake nufi wasiya shine kamar mutum ne um, ya dan rubuta wani abu yake cewa idan Allah ya sa ya mutu gonarsa ta kaza a bawa wane da wane in ya mutu motarsa kaza a sayar da ita a yi kaza da Allah filinsa na wuri kaza ya ba da shi wakafi ga masallaci da Allah akwai wata kanwar mahaifiyarsa tana cikin wahala a rayuwa in har Allah ya kaddara masa mutuwa a cikin dukiyarsa a ɗebi kaza a yi mata kaza wasiya din ana yi ne ga wanda ba za su ci gado ba ba a yin wasiya ga mai cin gado ina fata na fahimta la wasiyata li warithin ba wasiya ga maciyin gado ka ce in ka mutu ayi wa wani kaza ayi wa wani kaza ayi wa wani kaza wannan sharadin in baya cikin maciyan gado to a nan gurin ana raban gado ne bayan an cire wasiya kenan mun karanta da ku kuma ita wasiya da aka ba da dama wa mamaci ya yi shine a cikin dukiyarsa 1 over 3 kamar ya kasa dukiyar kashi uku ya ba da ya yi wasiya akan kashi daya kashi biyu kuma duk sai a barawa magada kun fahimci wannan to a girmama wasiya lallai idan mamaci ya yi wasiya ya ce a yi masa kaza ko aikata kaza to a yi masa din audainin ko kuma bashi a nan aya ta kawo yusi biha audainin wasiya sai ta fara ambatan wasiya ma'ana a fara kiliyarin ɗin matsaloli na wasiya kafin a raba gadon mamaci sai a ce yayi wasiya sai a duba wasiyarsa dama annabi ya ce kamar yadda hadisi ya tabbata ingantacce bai kamata ga ɗaya daga cikin ku yana da abin da zai yi wasiya ba ya kwana face wasiyarsa tana ƙarƙashin filansa in dai kana da sha'awa akwai abin da kake so bayan ka mutu ayi kaza bayan ka mutu ayi kaza to kullun ka zama redi kawai bai kamata a ce ka kwana yau baka da wasiyarka ba ka rubuta ko a takarda ne ka ajiye a karkashin filanka in mai iyali ne ka sanar da iyali in kuma baka da iyali ka sanar da filan naka ka ce ga wasiyarka ba shikenan ba bai kamata a ce mutum musulmi bai yi wannan ba to akwai kuma bashi ba a raba gado sai an biya bashi ya koyan uwana ya ku magada masu son gado kada ku yadda a raba gadon mahaifinku ko mahaifiyarku sai an biya gado ai bashi kai afwan bashi lallai ba a raba gado sai an biya bashi wani bawan Allah ya mutu mai kuɗi ne mai hali yana da harka da yawa ya bar miliyoyin kuɗi kuɗi da kadarori sannan kuma ya bar bashi na miliyoyin kuɗi yana mutuwa abokanan business ɗinsa dama yana fita china dubai ne america ingila ne ya iya yawo ya iya ko'ina yana da harkoki ashe ba nasa bane joint venture ne harkar business din ba shi kadai bane amma kuma kaga bai gaya wa iyalinsa ba bai ga ƴaƴansa ba yana mutuwa ko sadakar uku ba ai ba ga waɗanda suke yin tafa ba na faɗe ta ne dan cewa ta halatta ba yawwa ko kwana uku bai ba suka taho da takaddu tim na cewa kudin su ne business din su ne kaza wannan kasuwancin ma da aka fara ya je kasa kaza ma daman kudin ma ba nasa bane nasu ne na kaza kaza ne tsirin su a yaran suka ce ba san wannan karatun ba sam suka ce kudi na ubansu ne da su ba wani bawan Allah zai same ni a mota da takardu ya ce yanzu za mu tafi kotu a karamar kalla a taimaka mana da addu'a kudin mu sun fada hannun wasu magada sun ce ba san wannan zancen ba kuma miliyoyin kudi ne kaga wannan yana nuna cewa ya kamata idan muna yin harka da kai ko da wani ka rinka rubutawa yanzu wannan kuɗin in sun hana a biya bashin fa kai a cikin ladanka in kana da ladan za a ɗauka biya ka ba su sun cinye kuɗin kuma watakila ma in ba su ba ba tarbiyyar addini ka musu ba wata ɗaya wata biyu ma sun manta da kai wani ma ya kokarin zai ƙara aure wallahi kuwa wani motar ka da kake hawa ita yake so a bashi ba haka aka yi wani alaji yana mutuwa yaran suka rin ko kwana bakwai bai suka fara doke doke a gida sai aka je wani yana cewa wallahi ni jip nan za a bani wani ya ce wallahi baka isa ba ka isa ma wani yana cewa wallahi ni kuma yana of discussion din nan zan dauka wani kuma yana cewa ni ko gidansa na guri kaza kullum yara suka fara da kowa a cikin gida ko kwana bakwai uban bai ba tsofaffi suka zo suna cewa ku ji tsoron Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fada doke doke wani ya ce shi jib zai dauka su da yake digogi ne sun dauka raba gadon haka ko na zaba ake yi to me ya ja wannan wannan ya nuna shi ka mutu ma yayanka masu zo suna warwasu akan dukiyarka kai ta wahala kana tara kuɗi kai ta wahala kai baka ci ba baka ciyar da wani ba baka gina masallaci baka taimaki masallacin unguwar ku ba baka agaza wasu kai karatu ba baka yi aikin Allah ba baka dacci ci da addini gaba ba kana ta tarawa dare ɗaya ka je ka faɗi kai hadari ka mutu su ɗaya bai dukiyar matakka da kake gani kana son ta kana gadara kana ƙaunarta wallahi tana gama ta kaban gaya ma an an raba gato ta ci tumuninta ta ci 1 over 8 da na 'ya'yanka kuma za ta hada sai wani kurin ya kewayo cikin abokanan ka zo ya aure ta Allah in ba sa'a ba gadan da kake kwanciya da ita da shi za ta tafi ta je ta kwanta da wani mace ce kuma ta manta da kai akwai akwai abin da yafi ciwo irin wannan idan ma wata auren dauki kwarinka ne a ɗakin ka a tirakarka inda kuke kwana da iyalin za ta je ta auro wani kuma ya zo ya rinka kwana a gidan eh ƴaƴanka suna gani da ubansu ne yake shiga ɗakin yanzu uban ya tafi an kawo musu wani uban daban photocopy gashi nan ya zo zai shiga ka tafi lahira kuma Allah zai ma tambaya akan naira ɗaya da ka samu wallahi fa aina tazhabun ina za ku je shi yasa duk abin da zaka tara ka san me kake tarawa kuma abin mamaki yanzu babur ɗinka da kake hawa in ka mutu in an zo buga shi ba zai ki tashi ba cewa wai ka mutu wallahi buguwa zai ana buga shi yau ɗin nan kana mutu ana buga shi da an haushi kuma gudu zai motar ka da kake tukawa idan an zo za a tuka ta a shiga a tuka ta bara ce a bara a hauta ba tunda ka mutu tukuwa za ta yi tsaf haka ita ma matar matar taka iyalin naka iyalin naka haka wani zai zo ko tun kafin ma a gama a gama a gama mata kaba za su fara kawo farmaki eh kuma ta je kiyama ma in ba sa'a ba ma ba lalle bane ta zabe ka kwarai kuwa dan za ta zabi wanda take so ne ko wanda ta mutu a hannunsa shi yasa wallahi mutane su yi hankali wannan tare-taren duniyan da kuke yi Allah dai mana mai kyau mutum ya yi aikin da zai taimake shi bayan ka mutu ka yi abin da zai haskaka ma gabarinka to shine Allah ce kar a raba gado sai an lura da wasiya min badi wasiyatin yusi biha aw dainin wasiya da shi mamaci yayi ko kuma bashi manzo Allah ya faɗa malam dangane da bashi bashi bashi hadari ne Allah ka tsare mu da bashi bashi fa me bashi malam baya shiga aljanna wanda ya ce bashi fa komi imanin sa bai shiga aljanna ba sai an biya masa bashin nan ɗayan biyu ko dai iyalansa yan uwansu biya masa a nan duniya ko kuma a lahira in Allah ya ga dama in ya ga dama fa gaibu ne an da kushin mak ne in ya ga dama ya biya ma amma alkawarin Allah ne mai bashi baya shiga aljanna to ka zo ka ci bashi ka musu kaza ka ci bashi ka musu kaza ka ci bashi ka musu kaza baka ma rubuta ba wani ma baya ma rubuta to Allah mana mai kyau ka ji a fakin ɗinka na sallaka azuminka zakaka sada zumuncinka aikin alheri in kana da shi shine fa za a ɗiba a biya wanda suka ci bashin to masifar ma kana cin bashi kuma baka aikin da koda ka mutu a kiyama za a ɗiba a biya sallan nafila baka iya yi da daddare azumin litinin alamis baka iya yi sadaka babu baka santa ba taimako ba kofar ka bace kai abin da ya dame kurin abin da zaka gina kanka ne akwai hadari haka za a zo a yi ta ɗebewa a yi ta ɗebewa a yi ta ɗebewa duk ayyukan ka za ta ɗiba ana biyan mutane idan an zo kuma babu ranar tashin kiyama ba a zalunci in ba ka da abin da za ka biya sai a ɗebo zunubin waɗanda ka cuta ko waɗanda ka cakin su laifin su zinan su shan giya su shan taba su ha'incin su yaudarar shi za a ɗebo wannan dattin da kazanta na wani ba a zo a jibga maka ka zama cikakken matsiyaci kenan inji annabi yace atadruna manil muflis ko kun san waye matsiyaci suka ce a almuflisu fina man la dinara lahu wala dirham wanda bai da dinari bai da dirhami shine matsiyaci a cikin mu annabi yace ina matsiyaci shine man yati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa kaza wa kaza wa kaza zai zo da sallah da azumi da zakka da wane ne da wane ne aikin ibada complete amma za a samu ya zargi wani ya zagi wani ya ci kudin wani ya yi kazafi wa wani ya yi waye wa wani hakkoki na jama'a yawa annabi ya ce shi za a yi ta ɗiba ana bayarwa a yi ta ɗiba ana bayarwa a yi ta ɗiba ana bayarwa sai an karkafe shi gaba ɗaya karkaf bai da komai da ya saura sai kuma mala'iku su ce ya ubangiji har yanzu akwai saura ga wasu alayi suna jira sai Allah ya ce to a duba a ga akwai sauran aiki mala'iku su ce babu ba wai dan bai shina ba sai ya ce to ku ɗebo laifin waɗancan mutumin zunubansu laifuffukan su ku zo ku jibga masa ya zo da sallah da mizani mai tsawo fa amma saboda akwai hakokin mutane akan shi ya mutu ya bar kaya sai a ɗebo wannan abun a jibga masa manzo Allah ce faturi hafi jahannam sai a ɗauke shi cancat a jefa shi a wutan jahannama saboda bayi da aikin ladan da za a sashi aljanna wannan shine hadarin mutum ya rinka rayuwa yana tarawa kansa nauyin hakokin al'umma akwai hadari ubangiji muke roƙo ya mana afuwa ya Allah ka biya mana ba sussukan da suke kanmu ba wai ya ce ba shi hanji ne ka san hanji ko akwai wanda bai da hanji to na bar muku fashin bakin sai dai Allah ya mana afuwa Allah ya biya mana Allah ya biya mana akwai bashi na Allah akwai na dan adam eh to gwanda ma na Allah da dan sauki sauki ka je ka dan abin nan watakila a dan tausaya ma tunda mai tausayi ne amma in ka tafi da kayan wani Allah Allah baya zaluntan wani ya danne hakkin wani ya ce saboda kai ne a'a sai ka biya sai ka biya Ali bin Abi Talib ya ce ku mutane kuna kuna ainihin wato gabatar da wasiya akan bashi kaga anan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin kaga sai da aka fara ambatan me aka ambaci menene wasiya sannan bashi sai ce amma ku kuna kuna gabatar da wasiya akan bashi ko yace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da bashi tukun kafin wasiya anan abin da ake so a ce da kai wani ya mutu yayi wasiya sannan kuma ya bar bashi duka waɗannan abubuwa guda biyu ba a fara raban gado sai in an kiliyarin ɗinsu ko? to tsakanin bashi da wasiya wanne za a fara gabatarwa bashi bashi malam nauyin da ake bin sa tukunna a ɗiba a ta biya a ɗiba a ta biya a ɗiba a ta biya a ɗiba a ta biya alaba shi daga bayan akwai sai a biya wasiya kun fahimci wannan amma misalin an zo ana ya, ya misalin ana bin sa bashin naira miliyan uku kuma ya zo ya yi wasiyar naira miliyan biyu da rabi kawai shi kenan sai ku zo ku fara raba wasiyar ku bayar ku bayar ku bayar sannan sai kun gama wasiya kuma ku zo ku ga ana bin sa bashi a'a sai an fara gabatar da bashi sannan akan menene akan wato wasiya kenan Allah ce aba'ukum wa abna'ukum iyayenku da ƴaƴanku alladhina yarithunakum aba'akum wa ibna'akum kenan maciya gadan ku masu cin gadan ku wato ana nufin iyayenku ne da kuma wato wato ƴaƴanku su ne za su ci gadon ku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a Allah ce ba ku sani ba a cikin su suwaye ne za su fi taimaka muku a cikin su suwaye za su fi agaza muku waye suka fi kusa abinda ake nufi la ta'lamuna annahum anfa'u lakum fi ad-din wa ad-dunya faminkum man yadhunnu anna al-aba anfa'a lahu daga cikin ku akwai wanda yake zaton cewa uba shi yafi amfani a gare shi wa minkum man yadhunnu anna al-ibna anfa lahu daga cikin ku akwai wanda yake zaton cewa ɗansa shi yafi amfani gare shi ma'ana zai fi cin moro moriyar ɗansa ko kuma zai fi cin moriyar ubansa Allah ce wa ana al'alimu bi man huwa anfa lakum ni ne na fi ku sanin waye ne za ku fi cin moriya ko amfani wataƙila babanka wataƙila ɗanka wa qad dabbartu amrakum ala ma fihi al maslaha fattabi'uhu ni na tsara muku al'amuran ku gaba ɗaya a bisa maslahar rayuwa ku bi kawai ku bi faridatan min Allah wannan rabo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan rabon gado da aka ce wani a bashi kaza wani a bashi kaza wannan rabo ne daga Allah inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance aliman masani ne bi umuril ibadi akan lamura na bayi hakiman kuma Allah mai hikima ne wato dangane da a dukkan hukunce-hukunce da ya sauke da kuma tsare-tsare da ya yi a rayuwar bayi ga baki daya wannan aya din yan uwana kamar yadda Imam Ibn Kasir ya faɗa ya ce ita ce aya a ta farko a nan da cikin suratul nisa'i da ta fara magana akan rabon gado da ita da sauran ayoyi a ƙarshen surar su ne suke magana akan rabon gado shi gado ya koyan uwana Allah shi ya ɗauki nauyin raba shi da kansa shi yasa a ka'ida ta shari'a ana mutuwa a raba gado maganar cewa an mutu kar a raba gado wai raba gado yana kawo rabuwar kai wannan sukan aya ne sukan ƙur'ani ne ku raba gado ka san da yawa akwai gidajen da ba a raba gado ko kwanan nan jiya ne ko shi kan wani dan yake gaya mun suna ta rikici da yan uwansa da danginsa ma za su rufa shi da duka ma za su daka shi a gidan da yake zaune sun ce tashi ya fita to irin gadon nan ne shi babansa ya ci gado ne a gurin kakansa to ba a raba ba shi ma kakan nasa baban kakansa shi ma ba a raba gadon ba dorin dorina ne kuma family house ne kurin kowa in ya zo sai ya wafta kawai to shine aka zo abin ya cakuɗe an yi an yi a raba gadon ma gadon ma bai zai rabu saboda tun can asali ma ba a raba ba wasu sun mun mutu wasu sun waye waye da sauransu da haka a ka'ida ana mutuwa kaga koda yau aka yi mutuwa yanzu yanzu aka yi mutuwa da safe karfe tara misali na safe aka je aka binne mutum ana dawowa daga binne mutum sai aka ce a raba gado ba a saba wa Allah ba an yi daidai wajibi ne a raba gado kar a zauna a ce ba a raba ba in in ko ba a raba ba to an saba wa hukuncin Allah idan ba kwa so a rarrabu ko na makamancin wannan za ku iya yin sa a rubuce ai wai wataƙila saboda akwai yara ƙanana to sai a rubuce a zo a zo a kira malamai alƙalai a zo a raba gado a yi shi written a rubuce a kira lauyoyi a sa hannu in kayan kuɗi ne a ware kuɗi a miƙa wa kowa ajiye masa nasu a banki saboda gudun a ɗauka a ba babban yaya wani lokacin babban yaya baya kyautawa sai je ta aure ta ƙara aure ta gina gidaje ta sayan motoci da dukiyar marayu bayan Allah sai kowa a sa masa ko a sa masa wani business a rinka juya masa ko kuma kudin suna hada ana business tare to amma ana rubuta kullum ana yin lissafi haka ya kamata a yi amma a ce wai a bari wai ba za a raba ba wai wai kai zai rabu wannan ba daidai bane gaskiya ina fatan muna fahimta to wannan kenan yan uwana musulmi akwai abubuwa kamar haka shi gado yana da rukunai guda uku akwai abin da za a gada akwai abin da za a gada ina nufin kayan da za a gada din sannan kuma akwai shi mai gadan sannan kuma akwai wanda za a gada alwarisu almuwarrisu almaurusu kenan hadi arkanul irsi wannan su ne rukunan gado guda uku ba zai yi ba babu ɗaya dole babu gado ba zai yi ba mamaci ina ce sai an mutaci gado sannan abin da ya bari tarika kenan kayan da za a gada ina ce sai da kayan da za a gada da za a ce za a gado ko ba ka bane sannan kuma me na uku da wanda zai ci gadan maciyan kenan ina ce sai da su to dole ne a samu wannan abubuwa guda uku sannan kuma akwai shurutul irsi sharuda na gado na farko shine ne a tabbatar da mutuwar wanda za a ci gadan kafin a ce za a ci gadan alaji a tabbatar alajin ya mutu na biyu a tabbatar da rayuwar wanda zai ci gadan kafin a ce za a ci gadan wanda zai ci gadan shi din a lokacin yana da rai ko ya mutu kaga in ya mutu babu wani maganar ya ci gado a nan ina nufin wala Allah ma ba a sani ba ya riga wanda zai ci gadon nasa ma mutuwa amma misali uba ya mutu yanzu dinnan bayan awa ɗaya sai ɗansa ya mutu to wannan ɗan da ya mutu bayan awa ɗaya zai ci gadon uban kai ko minti ɗaya ne idan an tabbatar da rata tsakaninsu in sun mutu tare fa za mu zo mu tattauna kai insha Allah kun gane wannan sannan kuma a san yaya gadin za a raba shi lalle sai an san wa za a bawa dan in ba a sani ba za a yi shirme manya kurum za su je su su dauki abin da suke so kawai da a jahiliya gadon da ƙarfi ake cinsa a jahiliya da ƙarfi ake cin gadon maza ne kurum suke cin gado su hana mata su hana yara sai Allah ya haramta haka kamar yadda muka karanta satin da ya wuce lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa sannan kuma ya ku yan uwana ku sani cewa abubuwan da suke sa a ci gado su ne kamar haka na farko an nasab dangantaka sai da dangantaka za a ci ko kuma an nikahu aure auratayya yakan sababa cin gado ko tsakanin miji da mata ko alwala walittaka wani ya zamanto maula ne maula ne na wani kamar kana da bawa ka yan tashi kai ne maulansa ko ba haka bane abinda ake nufi da dangantaka shine dan uwa wanda yake na jini wanda shari'a ta lissafta cewa za su ci gado وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله sannan aure kuma kamar miji da mata kenan wala'i kuma kamar wani ya yanta wani kamar yadda muka yi bayani to idan mutum ya mutu yana da dukiya a ka'ida ta shari'a abinda ake farawa shine shirya shi a kai shi kabari a cikin dukiyar nan tasa shi za a ɗauka a shirya shi da shi kudinsa za a sai masa likafani idan ma za a biya kudin tono da kudinsa duk za a yi masa duk wata walhalu in ma hayar mota za a yi in ma sayan wurin da za a binne shi din za a yi duk da kudinsa za a yi duk wannan yana cikin tajhizil mayyiti kafin a yi komai in dai mutum ya mutu to a fara yin wannan a wanke shi a tsaftace shi a ainihin wato a sa shi a likafani a sa masa turare a ɗauke shi kuma a fitar da shi daga gidansa daga ɗakinsa daga motocinsa da kadararsa cikin danginsa yan uwansa abokanansa makotansa cikin gatansa a je a kai shi wani gida wanda bai taɓa zuwansa ba wanda kuma da yana raye ba zai yadda ba ma ko awa ɗaya ma yi a ciki haka zai yi haƙuri yana so ko baya so a ɗauke shi a kai shi yuha walau an qaribin min qusurin muzakhrafatin ila baiti turabi فيوضع فيه مهجورا وحيدا أحاط به شهوب الاغتراب هكذا تروشي daga benansa daga ɗakinsa babba da babban gado watakila ma ba wanda yake shiga sai shi sai matarsa haka za a shiga a ɗauko shi daga dogon matattakala watakila sai an sa lifta watakila sai an hawo bene a sauko shi motar da yake hawa mai tsada rigar da zai sa irin motarsa takalmin da zai sa irin motarsa hular da zai sa irin kayansa ko irin motarsa duka wannan za a ciro shi motar da yake hawa ba da ita za ka shi makabarta ba sai a nemo a kori kura wai ka ga rubuta wai motar daukan gawa a jefa shi a ciki kuma abin mamaki za ka ga waɗanda suke kewaye da gawan ba manyan mutane ne irinsa ba almajirai ne talakawa miskinai watakila samari matasa su ne za su rike gawar ko ba ka bane wani babban basaraki ya rasu a kasan nan kwanan nan Allah masa rahama muna duba muna gani a jarida sai muka ga waɗanda suke ɗauke da gawar da makarar duk gabaki ɗayan su ba mai rawani ko ɗaya duk masu rauna ƴan uwansa ba wanda ya zo ya ce bari yau yayi karamci ya kama wannan makarar babu babu wani babban ko gwamna ko wani mai mulki ko na abu a'a miskinai talakawa fukara'u da da ba su isa su zo fadarsa ba ma su ne yanzu suka ɗauki makararsa kuma su za su je su kama su kai shi manyan su suna gefe saboda wani ma baya iya zuwa makabarta gaskiya da yawa wallahi mala akwai mutane da an ce bismillah ta wallahi baya iya tafiya yana jin tsoro wai wani ya je makabarta wai rawar jiki yake wai shi tsoro ke wai bai zai iya zuwa kabari ba sai ce a ku je ku dawo muna nan za mu karbi gaisuwa suna nan su in baka tafi yanzu ba ma wata nan za a kai ka yi alkawari ne na Allah wannan to abin da za a fara kenan sannan sai a biya bashi abu na biyu sannan abu na uku idan yana da wata wasiya da ya sai a zartar sai a duba ko sallah ne in ya faɗa cewa ga wanda yake so ya masa sallah to sai a nemo wannan mutumi ɗin amma akwai wasiyar da ba a zartar da ita idan da sabon Allah a ciki an gane wannan kamar yayi wasiya da sabon Allah kamar yayi wasiya ce da Allah idan ya mutu a shekatan din giya guda 200 a raba mutane su sha su su hole kuma yana musulmi kaga bai kamata ya wannan to to to wannan kenan sannan abin da ya saura bayan wannan sai a raba shi tsakanin magada su magada din sun kasu kashi kashi akwai waɗanda za su shiga do da farali bil fardi kenan akwai kuma waɗanda za su ci bittasibi da asubanci kenan za mu zo mu bayani suwaye masu ci bil fardi suwaye masu ci bittasibi da asubanci akwai kuma waɗanda suke ci bil fardi wa tasib yana rabo cikin farali zai iya ci kuma wajen asubanci akwai masu ci ta hanyar aure a wake mai ci ta hanyar aure a la yarithu illa bil fardi mai ci ta hanyar aure baya cin gadansa bil fardi ne ta hanyar farali ne zai dauka akwai kuma masu wala'i in an ce masu wala'i kamar walittaka can da muka faɗa kenan su waɗannan su ne asibai masu ci da tasibi kenan da asibanci akwai kuma dangi waɗanda suna ci bil fardi farali ne cin su farali ne kamar 'ya'ya mata da kuma 'yan uwa dangi mata da kuma iyaye mata da kuma kakanni mata waɗannan duk suna ci ne bilfardi da kuma 'ya'yan da suke 'yan uwa ne ina ce 'yan uwa ina nufin 'ya'yan uwa wanda sun haɗu uwa ne da ta haɗa su akwai kuma waɗanda suke ci ta hanyar asibanci kamar yadda muka faɗa asibai su ne kamar 'ya'ya maza da kuma 'yan uwa su ɗin ma maza da kuma 'ya'yan 'yan uwa ɗin maza da kuma baffani baffanka da kuma 'ya'yan baffanka duk waɗannan fa su ne maciya gadon mutum akwai wanda yake ci kuma ta ɓangarorin guda biyu gaba ɗaya kamar uba ya rufe bitta asibi yana yin asibanci uba yakan iya zamantowa asibi yaushe zai zama asibi idan idan shi mamacin bayi da ɗa idan mamaci bayi da ɗa uba zai zama asibi zai ci kenan kaga ya kwafe makwafin ɗa kenan amma idan ɗan kuma yana da ɗa fa in ɗan in ɗan yana da ɗa ha yarisu bil bil fardi as-sudus zai ci 1 over 6 kenan bil fardi wannan farali ne idan kuma mamacin yana da ya in mamaci yana da ya to uba zai ci ɗaya bisa shida ne a sudus shi ma bilfardi sannan kuma zai ɗauki sauran dukiya bayan sudusin da ya ci kenan ya akudul baki ba da nasibil binti bit asibi bayan ya ta ɗauke rabanta bayan ya ci wancan sudusi 1 over 6 to ɗan abin da ya saura kuma zai ci shi bit ta'sib shine asibancin haka kuma kaka namiji shi ma yana yana cikin maciya gadan mamaci kenan shi wanda aka ce asibi ne shi ne wanda yake iya cinye dukiya ga baki ɗaya in shi kaɗai ne ya hudu jami'al mali inda infiradi kenan zai iya cinye dukkan dukiya yayin da ya zamanto farzi ne kenan sannan kuma masu rabo na farali wanda an raba musu kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya lissafta idan wani abu ya saura to asibi shi yake cinye sauran mana shi asibi shine wanda in an samu ragowa shi ake tilamawa an fahimci wannan ko to maciya gado ga baki ɗayansu a duniya maciya gado kamar yadda malamai suka lissafa mutum goma sha bakwai ne wanda duk za su ci gadon mamaci mutum sha bakwai ne sai ka ji saboda idan an zo rabon gado ana samun matsala a ce to wani ma zai ci wani ma zai ci to sai ka ji in suna cikin waɗannan lissafin to su ne za su ci gado guda goma a cikinsu cikin maza ne guda bakwai kuma cikin mata ne a cikin maza maciya gadon mamaci akwai ɗa da kuma ɗan ɗa al'ibnu wa bunul ibni ɗa da ɗan ɗa ɗanka zai ci gadonka ɗan ɗanka jikanka kenan zai ci gadonka amma lokacin da ɗanka ɗin baya nan ka fahimta ka san su magada ɗin akwai wanda wani yana iya tsare wani idan wani yana nan to ya tokare wani ba zai wuce ba ba zai samu ba idan ko ya kwanta to wancan zai zo zaidu ne ya mutu yana da ɗa amru shi ma amrun kuma yana da ɗa dawudu zaidu amru dawud zaidu ya mutu a ka'ida a shari'a amru zai ci gadon waye zaidu dawudu ma zai iya cin gadon zaidu a wannan wannan wannan amru din waye ya mutu nan ce zaidu zaidu ne a sama ko amru dan zaidu ko akwai kuma dawudu shi kuma danwa dan amru to da amru da dawudu dukansu maciya gadon zaidu ne amma ba koyaushe ba shi wato wato wato wato, wato da a amru automatically zai ci gadon zaidu bai da matsala tunda in ka lura tsakanin zaidu din da amru akwai wani a tsakani ya haɗu zai da shi mubasharatan shi ya fi kowa kusanci da shi to shi kan bai da matsala lalle wancan yana kwanciya zai ci gadonsa to shi dawudu zai iya cin gadon kakansa zaidu amma yayin da ubansa baya nan yayin da amru ya kwanta ka fahimci wannan to akwai za mu zo mu magana akan alhajibu akwai hajibu nuksan akwai hajibu hirman wanda zai tsare ka akwai wanda zai tsare ka automatically wato completely in ya tsaya kurum gaba ɗaya ya yi me ya yi blocking ɗinka kawai akwai kuma wanda zai blocking ɗin naka amma zai ɗan baka dama za ka ɗan ci amma kafin ka samu ka ci ɗin sai ka goge bambar ka tukunna hajibu nuksan kenan wa lokaci ba zai bari ba wannan sai wani sati insha Allah za mu zo ina so mana wannan shimfiɗar dan za ta taimaka mana mun zo rabawa kawai na san za ku iya tunowa yawa ko ni ma na manta za ku tuno da ni insha Allah kun fahimci wannan kenan yanzu muna labari akan waye maciya gado muka ce akwai waye akwai kuma wa dan da to wannan da din fa da dan da din fa har wa insafal koda dan da dan dan da dan dan dan da dan dan dan da da can gaba iyadu duk lokacin inda aka samu wannan uban inda kakan yana nan ko tattaba kunnan tattaba kunnan tattaba kunnan inda a wannan layin ne kun ji ko kamar yanzu misalin wannan ni ne baba Allah ran ma ne to ni din sai na kwanta Allah ya sa a tafi a daidai abin su ba um sai wannan kaga zai ci gado na automatically Allah ran ma dana ne zai ci gado na to shi ma din Allah sa ya tafi a sa'a sai ya tafi to sai ya zamanto a wannan layin dai a wannan layin shine zai ci gado na misali shi baya nan ɗansa sai a nemo ɗansa shi ma dan nasa ya mutu sai a nemo to ina jikansa shi ma ya tafi to ina ji da tabakunnansa shi ma ya tafi shi ma wancan sai a nemo har iyadu yawwa a wannan layin sa su ci sannan kuma wal abu shine na uku uba uba yakan ci gadon mutum wal jaddu akwai kaka shine abul abi ko wal jaddu abul abi kaka ba shine baban baba ba to shi ma wannan kakan ana so a ce yanzu nan babanka zai ci gadonka idan babu babanka to a jawo kakanka ka fahimta idan babu kakanka a jawo baban kakanka idan babu baban kakanka a jawo baban baban baban kakanka wato wannan shine wa in ala kun ga wancan wa in safula ko ya je can ƙasa shi ma wannan layin uba ko ya je can iyadu wannan duk maciya gado ne shine wal jaddu kenan wa in ala sannan akwai al akhu shine na biyar dan uwa dan uwa akwai matsala wani dan uwan a ciki ko dai ya zamanto li abin wa ummin shaqiqi kenan dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya dan uwanka ne uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ko kuma dan uwanka uba ɗaya kadai shi ma zai iya cin gadon ka a wani wurin ko kuma dan uwanka ne li'ummi ta uwa kaɗai kuka iya haɗawa zai iya cin gadonka kenan yanzu a nan gurin dan uwa kala nawa ne ko dai wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya zai iya cin gadonka wannan daman shine automatically wannan sannan kuma akwai kuma na biyun sa waye yawa to ku lura da wani abu guda a raban gado idan an zo ana neman dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba a samu ba to sai a nemo dan uwa uba ɗaya uba ɗaya ya fi ƙarfi a kai dan uwa da kuke uwa ɗaya kun fahimci wannan dan kar a zo a yi rikici a cewa to ai ga yan uwansa nan ga wannan ma uwa ɗaya ne wannan kuma uba ɗaya ne su ma dai ba yan uwansa bane ba to a ka'ida idan an zo wa za a fara nema uba ɗaya sannan kuma sai uwa ɗaya to duk wannan maciya gadon ka ne za mu zo mu faɗi su nawa suke ci dukansu kowa nawa zai iya ci a raban kuɗin ka in ka mutu malam usman insha Allah ta'ala mu mu din ma kullu nafsin da'iqatul maut innaka mayyitun wa innahum mayyitun sannan kuma akwai ibnul akhi sai kuma mu sake dawowa kan wannan dai dan uwan za mu sake bin dan uwa din dan dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kenan akwai lokacin da idan dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya zai ci gadon ka in ba a same shi ba to kaga dan ɗansa zai iya cin gadon ka kenan dan dan me zan ce dan kanin ka uwar ku ɗaya uban ku ɗaya shine wato ibnul akhi ash-shaqiq kenan ko kuma dan dan uwanka da kuke uba daya dan dan uwanka da kuke da kuke uba daya wannan shi anan aka tsaya ba ambaci wancan dan dan uwanka da kuke uwa daya ba shi ma wannan fa wa in safula kai ta ja ka ta ja ka ta ja ka ta ja har can iyadu sannan kuma sai mu dawo kan baffa shine na bakwai baffanka shi ma yana cin gadonka baffa shi ma baffan kala-kala ne akwai baffa shi ne ai dan uwan babanka ko ko dai ya zamanto uwa ɗaya uba ɗaya suke da babanka ko ko kuma uba ɗaya suke da babanka ko kuma uwa ɗaya kaɗai suke da babanka to shi wannan baffa anan ana nufin al'ammu shaƙi kenan baffanka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da baba ko kuma baffa wanda ake uba ɗaya da baba kaɗai banda babba wanda ake uwa ɗaya kun ga ana ta cire wanda yake mai bangaren uwa ko ana ta rage masa ƙarfi sai na takwas abana uhuma ƴaƴan waɗannan baffannin su ma za su ci mana ɗan baffanka wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya da babanka ko kuma ɗan baffanka wanda yake uba ɗaya da wa da babanka su ma wa in safalu ko sun yi ƙarfi sai na tara miji miji shi ma macin gado ne wannan ba dukkan kun lura duk maza muke kawo ban kawo a cikin mata ba akwai miji ko shi ma yana cin gado sannan kuma akwai maulal itaqi maulal itaqi shine wato mai gida da ya yanta wani bawa ya yanta wani bawa sai wannan bawan sai ya mutu bai da kowa za ka iya cin gadin shi yaranka ne bawanka ne ka yanta shi ka ba shi freedom ya yi kaza kaza tara dukiya kuma duk shi ya zama da za ka iya cin gadon shi ne maulal itaqi to waɗannan na goma kenan kaga an samu maza guda goma to sai mata guda bakwai akwai albintu yarka mace ko za ta ci gadonka sannan kuma akwai bintul ibini yar ɗanka kaga a'a yar ɗa ne ana yawa ku kula shi san ce muku lissafi ne yar ɗa yawa yar ɗa ɗa namiji bintul ibni ma'ana jikar ka kenan eh albintu wa bintul ibni ya sai kuma me yar ɗa kai din kana da ɗa namiji sai ya haifi ya mace to issa za ta iya cin gadon ka in babanta baya nan ko ba gane ba yawwa to ita ma wa in safulat sai kuma al'ummu ita ce ta uku uwa wannan babu shakka akai ko uwa tana cin gado sai kuma aljaddatu kaka kaga da mun ce aljaddu namiji to yanzu muna kan kaka ta mace kenan ko aljaddatu anan ana nufin ummul ummi uwar uwa kenan ko yawwa sannan kuma akwai kuma aljaddatu ummul abi kakarka mamar babanka ko ba ka bari kaga ai bai kamata a baro ta a baya ba yawwa kakarka mamar babanka da kuma kakarka mamar mamarka ba an ɗebe matan ba shikenan su ma maciya ne suna cin gado sai na biyar al'uktu yar uwarka kanwarka ko yarka wanda kuka sha nono tare ko ta sha ta baka ko ka sha ka bata ita wannan yar uwar taka shakikiya take kamar misalin uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma dai uba ɗaya kaɗai kuka haɗa ko kuma dai uwa ɗaya kaɗai kuka haɗa ma'ana yar uwarka kai bawan Allah za ta iya cin gadon ka yar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya yar uwarka uba ɗaya yar uwarka uwa ɗaya za su iya cin gadon ka to amma idan sun haɗu gaba ɗaya kuma za mu zo mu yi bayani wa yake ture wani wa yake zama sannan kuma akwai gayya uwar gayya uban tafiya wace ce mata a kaga an manta su ba faɗi su ba matarka shine azzaujatu ko ba haka bane matarka ita ma za ta ci gadon ka ta shida kenan sai kuma maulal itaqi maulatul itaqi kenan maulatul itaqi mace mace wacce ta yanta wani bawanta ko wacce ta yanta wata baiwata ita ma za ta ci gado waɗannan su ne maciya gado mutum goma sha bakwai da shari'a duk ta ba su rabansu to amma babu lokaci insha Allah sai wani sati za mu zo kuma mu kowa sai mu faɗi ɗa nawa yake ci ɗan ɗa nawa zai ci kaka yaushe zai ci gado baba yaushe zai ci gado dan uwa yaushe zai ci gado kuma nawa zai ci gado insha Allah cikin sati mai zuwa inda rai da lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuba shi Allah mana afuwa um,